a wajen tara dukiya ma'a riya'ihi ba'dahu kuma bayan sun mutu sai dukiyar ta wargaje sai ya'yan nan su ga cikin wahala to mutum ya dinga auna wakin da suka yi zamani da shi ya ga sun mutu dukiyar ta kare iyalin sun shiga cikin wata wahala to sai wannan ya sa ya dinga yin kafa kafa wajen yin rowa sannan ma'al muhasabati alaihi ga dukiyar ta kare a bayansa sannan kuma ga almuhasaba alaihi za a zo a yi masa hisabi gobe kiyama akan wannan dukiyar sannan waya alamu anna auladahu sai ya sani kuma ƴaƴan da yake ta kokarin ya rike dukiya kar ya bayar saboda su yake ɗayan biyu ne in ma salihun ko ƴaƴan dan ko ƴaƴan su zama nagartattu ya kafihi Allah wannan Allah zai jibinci lamarin su domin huwa allazi yatawalla salihin in dai ka bar ƴaƴa na gari to kaka ji tsoron komai Allah zai wuce zai yi jibinci lamarin su babu abin da ba zai musu ba to saboda ka baka buƙatar barin dukiya saboda su kai ta tarawa ka ci kashewa saboda Allah in ka yi abin da Allah yake so kuma ka rasu ka bar su akwai kuɗi wannan fa ni'ima amma saboda su ka duk ka bi kowace hanya ka toshe so kake ka bar musu miliyoyi ko biliyoyi yace to an nagartattu ne shi ba komai Allah zai isar musu aw fasiqun ko kuma ƴaƴan su mafasikai ne to yastaqinu yastaqinu bihi ala fiskihi yan fasiki ne ƴaƴan fasikai ne kuma sai su yi amfani da dukiyar wajen saba wa Allah fayi shiriku ma'ahu fil azabi ko sai kuma ya tarayya da shi a wajen azaba domin shi ya tara kuɗin wanda aka aka tattara kuɗin kuma aka zo ake saba wa Allah duk abin da suka je suka yi na zunubi sai a bashi dan shi ne sanadi sannan waya ta'ammulu qubhal bukhuli ya kuma lura da munin da rowa take da shi cewa tabi'a ce ta shedan kullun shi shedan ya idukumul faqara kuma duk marowaci yana nesa da Allah kuma dab da wuta yake kamar yadda mai kyauta yake wato dab da aljanna kuma yana cikin wanda Allah subhanahu wataala yake so sannan mai basira ba zai rowa ba abin da yasa ba zai rowa ba ubangiji subhanahu wataala ne arziki ne mai arziki ne ko mai yalwar bayawa ne kullum cewa yake a garizin lahakardan hasana kuranta wa Allah rance kyakkyawa in ya tashi biya ya zai zai raɗa ya muku kuma yana ba da misali cewa matsalar da zina yanke kuna amwalakun fi sabilillahi kama shali habbatin ambata saba a sanadila fi kulli sumbulatin ya aka habba Allahu ya da'ibu liman ya sha wakan tabbatan kwaci wanda yake daukan dukiyarsa ya bayar saboda Allah kamar shuka ce kai ka shuka gero sai ya fito da zanganniya bakwai ko ta zanganniya ɗaya akalla akwai ƙwaya ɗari kaga ƙwaya ɗaya ta haifar da guda ɗari bakwai kenan in ka saka kwabo sai Allah ninka maka shi sau ɗari bakwai duk inda ka saka Allah nan ninka maka ike yi wani abun ya ninka maka miliyan wani abu ma miliyoyi zai ninka maka to da ka ba ka da asara shi kuma ba ruwansa in dai za ka yi saboda shi ninka maka zai yi ba zai fasa ba to da ka in ka ƙi bayarwa sai kai wa kanka dan shi daman ba karuwa zai da abin da kake raba kai ne za ka karu dan shi zai ninka maka shi yasa can a ƙarshen suratul muhammadin sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yabhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda duk ya ruwa kansa iya shi ya jiwo Allah ba shi da bukata in kai kai za a ba in baka bayar ba kai ka jiwo shine kai kai asara to haka duk marowaci ya je rowarsa in ya gama rowarsa dai shi yau kansa a su haka ma na hululu ba haka zai ce ba mai ruwa ya je ya ruwa Allah ba shi abin yin ruwa in ya ruwa su ji haushi amma ba shi hana shi shiga aljanna ai kaga kaga ana gaya marowaci ne ya fahimci ruwa ba ta da wani amfani da da zai zai da ita ta zama mace zama kankan mura Allah ya wa min ha daga cututtukan zuciya da suke tushe saiwa arriya'u ita ce riya Allah ya mu wa ira'ati ibadatin li ghairihi shine nuna ibada ga waninsa wato zai nuna ibada ma dan waninsa igani sai ce kalmura'i bi nahwi jismihi kamar wanda yake yin riya da gangar jikinsa wato liya ta kida nasu shiddata ijtihadihi dan mutane su ga tsananin wato dagewarsa sai je ta ibada ta jiki shiga ifita shiga ifita ko yi ta azumi kullun azumi kullun azumi ki zo ki ta karatu kullun dare ba bacci ya kai jama'a shi kai wani da karfin hali yake wani da kokari yake to sai zo ce ta dinga jin daɗi to wannan ya cutu Allah kiyaye mu wal mura'i bi rasatati siyadi sai ko mai yin riya da tsumman tufafinsa ya samu tsumokare ya dinga sa ya royarwa ya dinga ce kai wani ai wali wani na Allah kaga ka ta ko kyawawan kaya baya sawa sai tsumokarai sai kuma yana jin daɗi a wannan ana ganin sa na Allah ya rabu da Allah subhanahu wataala a wannan sannan wai da raƙi ra'asihi da kuma sun kui da kai wato an zo ana abu sai mutum dinga sun kui da kansa wai shi ne tsoron Allah ta dinga ganin wannan Allah ne kansa ma ko daga shi sama baya yi shi kuma shi ba wani abu yake zo so yake samu gindin zama a cikin zukatan jama'a su dinga zuga shi wa kasara a kamani da kuma takaita wato rigar hannunsa hannun rigarsa hannun riga a yi shi mai girma sai yake dan yanyanke shi a dinga wanda saboda tsoron Allah ma hannun rigarsa ma gajere yake ba a barin sa ya tsawo ya tafi dan nasu annahu muttabi'us sunna don mutane su kudura cewa shi mai bin sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan kawai dangala wando ba dan Allah ba dan a dinga ci ai sunna yake bi cewa salihun kuma a dauka mutumin kirki ne wa mura'in bi tahriki shafataini akwai kuma wanda yake yin riya da motsa baki bi zikiri wajen zikiri fi muhadarin nashi idan mutane sun taru sai dinga motsa baki dinga cewa na duk inda ya zauna hannun a dinga zikiri kenan yana ta motsa baki zikiri ke baya kowa sai zikiri sai daɗi ya kama shi wani kuma da an ambaci Allah sai wani a wani irin nishin na ashe duniya kaza kaza sai wani irin nan bashi kuma ai shuru hakan nan shine tana fusu su'ada eh su'ada eh wannan nan bashi ai shuru wai wai ga na Allah ko tsoron lahira ya kama shi duk idan mutane su amince masa a ce ai wannan ai ba irin kuma an shiga matsala Allah kiyaye mu wa amara al ma'rufi kawai umarni da kyakkyawan aiki wani halin munkara kuma sannan yi hani ga munkari duk amma yake dan a ce wani an yi kokari wani suna da kokari wajen hana wajen umarta jama'a wajen ayyukan alheri ana da kokari wajen hana miyagun ayyuka dan kawai a yi wannan suna wa izharul asfi da kuma bayyana bakin ciki alama qaraba muqarabatin nasil ma'ashi akan mutane su dinga kusantar sabo idan mutane suna sako kullum ya zauna ya dinga ta ba ma jin daɗi jama'a nan kullum jama'a sai su dinga saba wa Allah abin nan ba shi da daɗi kullum yana ta surutu akan abu to le a ciki dan nasu dan mutane su su amu su kudire annahu salihun cewa shi mutum ne na kirki mana garci wal mura'i bil ibadati da kuma me yin riya da ibada gaba ɗayan ta ibada ka tawilil qiyami kamar tsawaita tsayuwa ta salati a sallah mutum ya zo sallah ya daɗe duba sura mai tsawo ita zai dinga ja yawa na ai akwai dogon karatu war ruku'i was sujudi ko kuma mai tsawaita ruku'u da tsawaita sujada ta wani ai ba irin sa wajen tsawon daidaita sujada ba irin sa wajen daidaita ruku'u shi ma wannan kaga ce wani kuma yana yin rene da saurin zuwa masallaci riga kowa ya ce wannan tun masallaci wannan wanda ke riga shi zuwa masallaci sai dinga jin daɗi wani kuma shiga tsawon farko kullum a ce wani ai kullum da ba ka korin kuka da kaka ta da shi tsawon farkon nan baya tsere masa sai dinga jin daɗi a wani shi nan magana ta ba Allah ya yi shi ne wajen da salamu ga zali ke ci akwai wani mutum sai da shekara talatin a tsawon farko yake sallah duk sallah biyar ɗin nan bai taɓa kuskure ba shekara talatin sai da aka shekara talatin ran nan yana zuwa sai daga cikin sallolin sai tara tsawon farko ya cika sai a na biyu da gumi aka idan da sallah yana ta gumi ya yana cin kunya fiye da saboda me zai samu kansa a sahu na biyu wannan gumin da yake shine damuwa kada jama'a su ganshi a sahu na biyu ana idan da sallah sai Allah na gode maka da baka karɓi raina ba tsawon shekara talatin ashe ba kai nake bi ba zuciyata nake bi sai wannan tsawon shekara talatin din daɗi nake ji jama'a suna gani da da kima ashe ba kai nake ba sai da ya sake sallar shekara talatin kaf sai da canja ya san ba Allah a cikin sannan ita wannan riya an ce sai ta shiga aikin mutum ba tare da ya sani ba kamar yadda tururuwa za ta yawa ta gurin da kake zaune da dare baka san tana yawo ba haka take shiga aiki sai dai Allah ya tsare mana kiyaye ya maganta mana sannan sai wanda aka yi ta cinye aiki take gaba ɗaya baya karbuwa ko aka yi rashin sa'a aka yi a asalin imani to wanda ya wannan mukalladin finnari inda ya mutu a haka ya asalin imani shine munafunci mutum ya bayyana wa jama'a amin ya bayyana wa jama'a imani ya kalmar shahada ya yi sallah cikin mutane amma kokon zuciya su bai yadda ba yana haka ne dan jama'ar su zauna da shi lafiya dan ya nemi aure a aura masa ya zauna da mutane lafiya a ci tare da shi a sha tare da shi a yi kowace mu'amala amma zuciyarsa ba ce ta ba wannan riya ce da asalin imani to idan mutum ya mutu a wannan Allah ya kiyaye mukalladin fi nari kuna wuta zai dawo har abada Allah ya kiyaye mu amma sauran aikin suke konewa dan ita riya ita ce ashirkul asgaru karamar shirka domin duk abin da Allah ya sharanta na ibada shi yake wa mai riya ko ba Allah yake wa ba bayan Allah yake wa saboda su gani ya ji daɗi saboda haka ta zama mugun abu yasa ubangi subhanahu ta'ala yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya kuskura ya hada Allah da wani abu ko mun kankanta sa a cikin duk abin da zai da ya ba da shirka babbar karama kar mutum ya dewa Allah wannan to wanda yake sani game da Allah kenan salin halin to ya zo iya wannan bal ya amal amalan salihan ya aiki nagartacce amma bai isa ba sai ce wala shirik bi ibadati rabbihi ahada kada hada bauta Allah da wani abu kayyariya a cikin ayyukan da yake to Allah da sai game da Allah lafiya Allah ce mu ce ko gaira zalika da wannan wannan li ataqidan nasu annahu salihu dan mutane su kuda da cewa shi managarci ne wa kazal mura'i bi ziyarati ulama wa salihina haka nan mai riya da ziyartar malamai da salihai kullum din na malamai suke na gurin din da ya ji wani mutumin kirki zai je ta kullum din na mutumin kirki ke muna zuwa ziyararsa din na malamai yake an ba ma nisa da nan kawai dan a dinga ganin shi mai kusantar malamai ne a dinga ganin sa da kima to in dan wannan ji shi ma shi kenan magana ta baci shi yasa za ka ga duk a lokacin da karanta hadisi inda ka zo babu riya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake maganar in kiyama ta tashi inda za a fara hisabi za a fara da shahidai to anan ba wani abu mai tada hankali a duniya gaba ɗaya irin karanta babu riya domin aka zo ana sai gama zai kai domin za a yi Allah zai ci ya riga ya san komai ya san komai tace komai iki ka kalli ka kalli abin tatar koko kaga an zuba kulli an an an an tace ya tafi da zaka sake samun abin da ya fi shi rashin bai fi shi duhun ka sake sa shi sake tacewa ka kalli ruwa wanda ake sha na famfo filtarin ɗinsa ake a tace in aka tace shi da wannan abu in aka sake sa shi gaba sai ya sake tatuwa in aka sake sa shi gaba sai ya sake tatuwa in aka sake sa shi a wani abu in za a sa shi a mataci hawa bakwai wannan ya fi wancan duhu wannan ya fi wancan duhu in Allah yadda a na bakwai ɗin an tace shi an sake samun wani abu to ina ga Allah shine zai tace in aka ce shi zai tace shi kenan to sai kuma abin da hali yayi to dan haka in an zo sai a zo a dauki mutum ya ce a gurin yaki ya mutu Allah ce a ka dai dan a ce kai gwani kai jarumi ne kawai to daga kuma an faɗa sai ce a daga mutum a kada shi da fuska a ja kafarsa dike kawarsa a ja fuskarsa a kai shi wuta ta zo da mai karanta alkur'ani da ilimi mun ya ce yaya wane ce ai mun yi karatun alkur'ani ce a kai fa dare da rana amma kai dan jama'a su ce kai gwanin karatu ne kuma sun faɗa ta kawo mutum kaɗa shi da ƙasa aja a jefa sai a zo da mutum sai wani ya duke da ka bani na yi ta bayarwa dare da rana ba ji ba gani ban taɓa rowa ba tana ce kai dan a yabe ka kuma an yabe ka saboda haka ka gama samun alherin ka a duniya tana ce a kaɗa fiskan mutum a ƙasa kama kawawansa a ja shi kamar mushi a jefa shi a wuta haka za a yi tai haka za a yi tai sai wanda i saboda Allah shine kawai zai tsira saboda haka wannan babi yana da ban tsoro da tashin hankali saboda dan adam in dai zai yi motsi ko zai yi shiru to zuciyarsa tana da manufa in aka yi rashin sa'a manufan nan ba Allah bane shi kenan an shiga hatsari saboda haka annabi sai ke ce mana addu'a dai za a dinga lam ya uzuri min an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu wa dawa'uhu maganin riya anya alamal murai shi mai raye ya sani cewa ya ta'abu bila nabiya yana wahala ne ba tare da amfani ba dan duk abin da yake ba wanda zai samu alheri kamar manomi ne inda ya tabbatar shuka ba ta fitowa ya kama ya dinga zuba yana yana yana shuka ya dan ba za ta fito ba ko mutum ya samu a isa a je a kirba masa fura na ta kirba fura ka baki ka baki ai ta masaki masaki sai je da a dan murmula ta muni muni muni muni domin manyan manyan gonaki sa a yi masa hudar shanu a yi komai abu ji raba furen nan abu a shuke ta me ne zai fito mutum mai rai haka yake fura yake shukawa babu ranar da zai fidda wannan abin da iya agogo giyawa bal kadissa haka azaba yace bari ya cancanci azaba ma domin ubangiji zai kama shi cewa ni nace abu ni kadai na cancanta amma ko ba kamun ba shi ma bayan ba ladan kuma sai azaba za ta biyo baya sannan la yanalu tawfiqa ba zai samu gam da kasar ba wal manzilata da matsayi inda lahi a gurin ubangiji subhanahu wataala wa inda nasu da kuma gurin mutane domin Allah ba ya ce kyale shi ba almu'mina ne sai ya fallasa shi sai ya haska mutane sun gano wannan mutum ba na Allah bane ko ba dade ko ba ko ko ya mutu sai ya fito na shi shi haka lamarin ubangiji yake sannan sai ce wa yastahdiru nazarar lahi ilaihi sai ya halarto duban da Allah yake masa fi kulli lahzatin a kowace kiftawa mutum ya gane cewa Allah yana kallon sai yana kallon abin da yake zuciyarsa to wannan zai sa ya dinga jin kunyar ubangiji subhanahu wata'ala ya abin saboda Allah wa yu'awwidu nafsahu ya kuma sabar wa kansa ikfa al-ibadati ko ya ibada to haka ake son mutum sai ce fa idza zala hadhihi al-amradu anil qalbi idan waɗannan cututtuka da aka lissafa guda bakwai suka rabu da zuciya ha ha wannan zuciya ta yi lafiya sannan wasta nara bitauba kuma sai ta haskaka da tuba shine shine ka'ida dama in aka rabu da wayannan su kuma sai tuba duk abin da mutum ya san yayin wayannan dabi'u to sai ga Allah da yau na jiya kuma sai a ci gaba da yin nadama akan wannan abin ana ci gaba shi an kulle zambin tuba daga kowane zunubi kuma gaba ɗaya sai mutum ya ya tuba ya bari an ce dama ita ce shi tuba shine babban tsani na gyaran zuciya shi yasa yana daga cikin hikima da malamai suka yi maganar shakku sadar da aka yi wa annabi alaihi salam kasan an yi wa annabi alaihi salam shakku sadar sau hudu fa wani gurin zikirahu a lokacin inda zikirahu wa sallama tuna na kaji a bana na halima mai rainan sa na kaga an yanka masa kirji sannan bayan ya shekaru goma sha biyu a cikin sahara nan ma an sake yanka kirjin bayan kuma ya sake samun wajen shekara ashirin da biyar nan ma an sake tsagawa sannan lokacin da je isra'i ma an tsaga to na malamai sun faɗi kowace tsagara akwai wata ishara akan zuciyar al'ummarsa wannan na farkon da aka fitar shine tauba duk al'ummarsa shakku sadar a na farko shine su tuba shine hazzu shaitani ya fita to shi yasa ce istanara bi tauba in ka tuba shikenan an fitar hazzu shaitani sai a ci gaba da kokarin bin Allah ai sai to sai kofofin shaitan su dinga rufewa in Allah ya taimaki mutum wannan ya fita kuma imani ya shiga shi ruwan nan matakan guda hudu da kai kowanne a kona da ba muharrin bayanin wannan da ke ganin zan bauta da ko ba zan iya ba to wannan dai shine tuban shine ta matakin farko da ake fitar da hazzu shaitani sannan yaƙini ya shiga imani ya shiga in an samu wannan shi kenan zuciya sai ta samu kamala a ƙarshe in ta samu abin da ake so ta zama kamila to ta kan fi sama kariya yadda duk abin da ido shi sama tauraro zai sabuta ku dubi wannan shaidan da ke shi ya kona shi tarwata shi to haka malamai suka ce ake ba zuciya kariya fiye da wannan in dai Allah ya riga ya amince ta samu sarki ta rabu da dukkan wa'annan cututtuka ta zama kamila ta tabbata ga ubangiji subhanahu wataala to ko ubangiji zai bata kariya kishin ta subhanahu wataala Allah ya muke mu sannan bayan ya zuciya ta haskaka da tuba daga kowane zunubi sai ce wa zuhudu anid duniya sai kuma gudun duniya wadda Allah baya son ta gurin Allah ba ta kai darajar fukafukin sauro ba da duniyan nan gaba daya gaba dayanta in aka ce duniya ba ana nufin kurin dandagariyar ƙasa ba a'a duk abin da yake cikinta na iko da isa wannan ƙasa da gwamnati da mallakar dukiya da gwamnati take da shi da duk wata isa da wani kamfanoni da kasuwanci da tarin dukiya da wata hada-hada an ka tattara ita ce duniyar a gurin Allah wannan kakkaf bai kai fukafukin sauro ba da Allah ta duniya da mukamin cikinta da hada-hada da dukiya cikinta da ta kai kimar fukafukin sauro ma sakal kafira jar'ata mai da Allah bai ba kafiri makwarwa ruwa ɗaya ba to mutum ya san haka da mai da ita gurin larura kawai shuka yake don ya girba a lahira wa tawakkuli ala Allah sannan kuma zuciya sai ta kara haske da dogaro da Allah wata tawyi da amrihi ila Allah da kuma kowane lamarin sa ga Allah da abin da ya taso sai ya bar wa Allah ya ba Allah zabi a cikin abin ba ya tafi wurin bokaye ba warida bi kulli ma qaddara alaihi da kuma yadda akan duk abin da Allah ya kaddara masa ko aka kaddara masa yana da daɗi ko ba shi da daɗi wal ikhlasu li jami'i amalihi da kuma ikhlasi ga dukkanin ayyukansa wa ahwalihi da kuma duk halayen da yake ciki na rayuwa wal khawf min azabi kuma yanzu yana jin tsoron azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala wal raja'i fi rahmatihi kuma yanzu yana kaunar rahmarsa wato al khawf wal raja'i kenan la ta'manu min makrihi wal yamin wal aminun al fajara la ta'asu min rauhihi wal ya'isun al kafara ma baina khawfin wa raja takunu nafsin barara kar kai da ka ɗeba kauna daga rahamar ubangiji sai mu ce shiga cikin kafirai kar kuma mutum ya kuma wato amince wa makarun layi sai shiga cikin kuma mutane suka zama sun taɗe kullum ka zama tsuntsu wanda yake tashi da fuka biyu kana tsakanin tsoron azabar ubangiji da kuma kaunar rahamarsa to wannan haka ake so sai dai in mutum ba shi da lafiya to ake son ya rinja da bangaren kaunar rahama akan tsoro saboda idan ya rinja da tsoron zai dinga jin baya son haɗuwa da Allah to anan kuma hatsari ne wanda duk ya ji baya son haɗuwa da Allah to Allah zai ce baya shi ma baya bukatar haɗuwa da shi baya sha'awar haɗuwa da shi amma man ahabba liqa Allah ya ahabba Allah liqa'ahu wanda yake son gamuwa da Allah to Allah zai so gamuwa da shi to kuma alƙawari da Allah ya ce wanda zai kusanto ni kani daya ni ko zan kusanto shi kano daya wanda ya kusanto ni kano daya ni ko zan kusanto shi gaba guda wato duk abin da ka in ɗaya shi wajen kaunar da alherin shi kuma sai ya saka maka ya soka ya ninka maka ninkin ba ninkin ɗin abin da kake yi to ba a da lafiya wanda ake man lafiya kalau ake sai a daidaita tsakanin wannan alkawar rajal sannan wa shukuru li ni'ami da kuma godewa ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala wala mahabbati fi liqa'ihi da kuma kaunar gamuwa da ubangiji subhanahu wata'ala li yalqahu ala rida wal karama don ya gamu da Allah a bisa yarda da kuma girmamawa wanda da yake son haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala haƙoƙon zuciyarsa to Allah zai gamu da shi ya yarda da shi kuma ya girmama shi اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ka arzuta mu da bin sunar annabin ka mai kira da amincin Allah wal mamati alal imani da ko mutuwa akan imani ila annal kaka alal rida sai zan za mu gamu da kai wato wajen mutuwa da kuma kiyama wato abu sa yadda ka wata silimi da ni wuya inta ha kitabu masalihil insan kitabun masalihil insan ya tike anan bihamdillah da godiyar ubangiji subhanahu wataala wa husni aunihi da kyakkyawan taimakon sa wassalatu wassalamu ala rasulillahi ina da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da alayansa wa sabihi da sahabbansa ajma'in baki daya wa an tabi'ina kuma wannan amincin ya tabbata ga tabi'ai wa tabi'i tabi'ina da kuma masu bin tabi'ai lahum wato masu bin su bi ihsani ila midin da kyauta izuwa ranar tashin alkiyama walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talibai wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu wata dabara babu karfi wajen bin Allah ko kaucewa sakansa sai da taimakon ubangiji subhanahu wataala al-aliyyil azim madaukaki ko mai girma wannan shine karshen abin da Sheikh Allah Ibn Fodi ya rubuta a cikin littafin sa Masalihul Insan to dan abin da kawai zan kora shine lokacin da muka fara mun dan yi magana kawai akan littafin sai dai in ce yau da muka hattama littafin shi a Sheikh Abdullah ibn Fodi rahimahullah shakiki ne na Sheikh Usman ibn Fodi kuma ya zauna a hannunsa ya ce mahaifinsa ya bar wa Shehu Abdu Shehu Usman shi din yana dan shekara sha ya zauna da shi bai rabu da shi ba tun daga wannan har sai da ya shekara hamsin kullum suna tare hadaran wa samara sai dan littafin da Shehu ya rubuta yace sai da ya dauke sai da ya dauke shi ya rubuta shi ya karanta su ishiriniya su ashariya da sauransu su hajirumiya su mulhatul iradi su kadar nida wa balli sara duk dai wa'ansu da tafi na tasawufu da waye duk ya ce hannun shehu ya yi ya samu karatu sosai sannan wato an ce an haife shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da tara ta hijira annabi alaihi salam ya rasu na da shekara sittin da shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar ya rasu to shi ne suke mata lakabi da cewa al'alimul allah malami ne al'allama mai yawan sani sana'a nazara wajen nazari da duba karatu ba irin na al'ada yake ba in yazo ya zauna sai ka zo kai ta sallama ma wata bai san ka shigo ba ana yi in an zo za a yi nazarin ga zo an yi su ana to an karanta nan sai a matsana ba sai an tsaya jan wata tawa fitila a ƙara fata lokaci ba a matsana a komai sannan shine alfahama mai tsananin fahimta shehu shiyu shehun shehu ne ya ko mai ruwayar hadisi alhafizu mahaddaci almuqri'u makaranci na alqur'ani al-mujawwidu masanin ilimin tajwidi an-nahawi al-lugawi al-bayani masanin nahawu masanin luga masanin balaga al-mutafanninu wannan sanin fanni fanni fanni na karatu al-afizu min kulli min kulli fannin bi awfar nasibi dukkan wani fanni da ka sani wannan bawan Allah Allah ya bashi rabo mai yawa kalla samahu zamani bi nislihi karanci zamani take zuwa da irinsa sannan ma'adinu sidiki shine barani na gaskiya manbaul ilmi shine mafafugan ilimi sinadil fahimi shine kyastu na fahimta hadil wakati a zamanin sa yafi kowa sannan wa ujuba ta awani abun mamaki a zamanin da yake dare yana da ban mamaki kwarai da aniya baka suka ce haka yake laisa ala lahi mustankari an yi jama'al alama fi wahidi ba abu ne ma mamaki ba Allah ya hada alam gaba ɗaya cikin mutum da domin an yi ittifaki da duniya a lokacin da yake da rai wanda ya taɓa yin rubutu a dai fannin musulunci a faɗin ƙasashen da aka sani na ƙasashen sham da lebanon da iraq da hijaz da abin da ya shafi su pakistan da sauran ƙasar sudan ba samu wanda ya rubutu kamar sauci kadai wannan tafiyar da muka yi ta wancan mako wanda rana ya ce wa wancan ba mu karatu ba mun je mun ziyarci wuraren da aka kai ni wuraren da aka ajiye littafansa wani waɗansu gilasai da muka je muka tsaya aka ce mun ga su da shi abdullahi aka ce kowane wata a kowane wata daga jamus daga amerika daga ingila ƙwararru suna zuwa domin su samu ƙarin bayani a kimiyyar gini a littafinsa har yau ne ake takama sannan kuma an ce har a yau kafin a samu tawon fulana irinsa da wuya duk wannan ci gaban da ake kafin ka samu tawon fulana irin shawala dan hudu da wahalar gaske a yanzu ma a yi laisa alallah da mustan karin an yi nuwa al'alamin shi bai ina san ko masalihul insan din nan kowa ya karanta shi ya san bawan Allah nan baiwa Allah ya masa ya zuba karatu fiye da duk inda ake tsammani haka Allah ya shi kuma gashi lokacin da yaka yaro ne dan su da shi da shehu usman da sauransu ai su ne suke kiran cewa revolution of the young ko of the young shi ba a taɓa samun inda aka yi revolution a duniya na kananan masu kananan shekaru irin nasu don kusan shi kansa shehu usman lokacin da mai taso shekararsa arba'in lokacin da aka yi wannan jihadin arba'in shi wa abdullahi shekararsa talatin bai kuda kudu ba ko da shida muhammad bello bai kai shekara ashirin ba amma a lokacin ya dinga jan goron mai cikin shekararsa ashirin da kaɗan ya hau kan karaga shi ne khalifa gaba ɗaya suka yi wannan abin ka ga irin rubuce-rubucen da suka yi ga yaƙi ga koyarwa ga talifi kuma ga shugabanci a ga har ya gama gaba ɗaya shekara sittin da shida duk karatun nan wanda malam wanta ka kuma shi yana cewa a duk wani malami da ya taɓa rubutu a kan nahawu in dai nazami ne bai taɓa ganin wanda ya rubutu da na sha'ulai ba albaharul muhit kowane malami dubu yake littafin baiti dubu ake shi ne alfiya amma shi sai da ya dubu hudu da ya kai a kan ka'idan na hauka albahar lumadu saboda haka malami ne da ke ma'anar kalma sai dai kuma an ce wanda da yake son ya haska ne zai faru a gaba sai duba baya kuma kullum mutum ba shi da hatsari irin ya ba shi da tarihi in ba shi da tarihi cikin kullum mu kasan nan abin da ya dame mu ba ma tuna tarihin mai irin wayannan abin da wayannan bayan Allah suke matsaura kamara kuma duk da karancin shekaru suke duk wannan yaƙe yaƙen da ake ake ta fafatawa sai ba su kai shekara talatin ba ake ta wannan yau Usmanin ma daga shekara ashirin ya faru aka fara wannan fafatawa da shi har abin ya kai ga yadda aka yi to ba ma lura da wannan kullum mu matsalar mu yanzu kawai in asabar ta zo lahadi ta zo kurin litinin sai mu fara tashi sabon mako wannan shi ne sabon mu kamar na aka mu ba mu da baya in ta sake cikewa shi kenan mun batta ka gobe ma wata litin haka za mu sake tashi ba abin da muke karanta na baya da za mu dora a rayuwar kullum mako sabo muke yin sa in muka rufe shi mun rufe shi sai mu sake shiga wani sabo in mun gama sai mu sake shiga wani sabo abin da muke bari wannan da za mu karu ko na baya mu ji su dora ba ruwan mu da wani to da haka wani yana cikin abu mai hatsarin gaske a tsari na rayuwar al'umma ta biyu ta zama haka to da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa Sheikh Abdullahi ibn Fodi rahimahullah da alheri ya saka wa dan uwansa Sheikh Usman ibn Fodi da alheri da kuma saka wa dan uwan dan dan uwansa Sheikh Muhammad Bello da alheri da sauran wanda suka maka ana kasa a lokacin aikin haji muka tattauna a lokacin muka tattauna akan littafin muna da gida ya aiko min da littafin muka duba shi muka ya cancanci a sa shi dan al'umma su karu saboda haka muna fatan Allah ya saka musu da alheri zuri'ar gidan gabaki ɗaya Allah ya musu albarka Allah kuma ya saka da alheri ga wanda suka rubuta littafin da wanda suka nemo haka da wanda suka yi dukkan taimakon da suka yi akan wayannan ayyukan har yau muka zo karshen wannan littafi muna fatan Allah madaukakin sarki da abin da muka karanta ya zama mai amfani kuma daidai muna fatan Allah ya karba ya saka a cikin diwanin hasana kuma ya kare mana shi har zuwa yawan wata jiru kullu nafsin ma amilan min khairin muhdara abinda muke kuskure a ciki kuma muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mana kuma ya faɗakar da mu mu gane ya ba mu fahimta mu kasarciya sannan muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya mana tsawon rai har muka hattama wannan littafi domin wanda aka taho aka fara littafin nan suka dinga riga mu gidan gaskiya ba za mu iya kirga adadin su ba saboda haka su muna fatan Allah ya ji kansu da abin da muke ana muna fatan Allah dinga tarfa musu albarka saboda muka kawo karshen sa yau muna fatan Allah ya amfanar da mu da duk abin da yake cikin sa ko muna roƙon ubangiji subhanahu wataala in ya kaddara za mu ci gaba da rayuwa muna roƙon shi rike hannayen mu yi mana jagora ya sa mana albarka a cikin abin da za mu saboda haka a karshe shi wato littafin da muke so za mu yi a nan gaba shine alkashfu wata biyu fi gururul kalki ajma'ina wanda aka rubuta shi ne akan karkashin ayan nan da ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur wannan la yaghurrannakum billahi algharur din shine kusan duk nau'in rayuwar mutane in aka daga ta gwani in ya daga ya bayani kowa sai ya ga auro shi babu Allah tare da shi amma yana tsammanin akwai Allah to yanda za a fito walƙiya mutum ya gane kansa isan a ina yake shine littafin to za mu karanta shi da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma wancan hujjatul islam al-ghazali ne ya rubuta shi amma da mun shi ita makarantar mu bai da ita ta hodiyawa ta shehu usmani sai da dan da dan uwansa da ɗansa to za mu dinga ya sai dai kuma shi hujjatul islam al-ghazali malamin su ne a tarihi shine ustazuhu mu tarihi saboda ka mun ɗauko shi mun sa ba mu zama mun fata wani abu ko mun kawai ya tsare ba ina fatan Allah madaukin sarki ya saka malaman da suka koya mana karatu da alheri ya saka wanda duk suka yi mana wata gudunmawa a duniya muka sa muka dan karanta wani abu muke iya daburawa Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu tudushi da gidan aljanna kuma Allah ya tsarkake zakatan mu duk abin da Allah baka so a cikin zuciya muna roƙonka Allah ka raba zuciyarmu da ita Allah ka tsarkake zakatan mu Allah ka sa zakatan mu zama salimai irin wanda kake so aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalam
cin karatu an ce alƙarara gilas a zujaja gilas ba bambanci kenan malam assalamu alaikum in ka ce azujaj gilas irin kamar wanda yake jikin taga da wanda yake na kwalaba da duk wani abu karau shine zujaj amma wanda aka launa shi ya zama cikin wani burgami da yake amfani da shi wani shine karura wanda ake amfani da shi ba gilas ne haka fanda kaikai a fili ba abu ne wanda yake mai zurfi mai ciki wanda za a iya zuba wani abu a cikinsa to na shine karura shine wanda har nake cewa irin a plan wani lokaci kan zo mutara da kalma ce ɗaya tana fassara ɗaya to idan an tashi a ƙa'idar larabcin ka zo da kalmomi guda biyu masu ma'ana ɗaya sai ka fara kawo wacce take bakuwar a farko sai kuma ka zo wacce ta fi bayyana ta biyu sai ta zama wannan ta biyun ita ce ta kan fassara ta farkon da ka faɗa wanda shine mutara difat haka ake yi kuma larabawa sukan yi ƙoƙari a da sukan sawa abubuwa suna suna da kasuwa da suke ranta suku ukas akwai suku zulmajaz akwai suku zulmajanna idan an tashi da abin da ya zo sabo ba a san shi ba sai su taru a kasuwar su sa masa suna kasuwar tasu takan ci kwana takwas wato in ta fara ci misali tun yau sai rana ita yau ta zo har gobe kuma ba dare ba rana kawai kasuwar ake ci a nan shu'ara suke zuwa su yi waƙoƙi sabon abu ya zo a nan gwanaye za su kawo masa suna to a irin wannan suna ya sana da abin da ya burge su sai su ta sa masa suna iri iri kamar zaki kaga sun sa masa suna ya kai saba'in jirgin ruwa kawai da shi da allah nan sai yana da suna ya kai ɗari bakwai a larabci wanda suke ta sa irin wani to wannan ne su duk abin da ya zo sabo ba sa barin sa sai sun sa masa suna daidai da wani abu da zai zo wani kuma daman can da daddai ne kaga kalmar zujaj qur'ani ya ambace ta ai a cikin suratul nuri yana cewa al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka annaha kawkabun durri yuka da min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyatin wala garbiyya yakadu zaitu hayudiu walau lam tamsashu narun nurun ala nur assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri akramakallahu kawun microscope fa microscope shi ina za mu sa shi dan na ga sun ma likitoci suna amfani da shi
salamu alaikum wannan ya faɗi iyana amma suna da shi su sun ambace shi irin su telescope da sauransu duk malaman musulunci duk suna da irin waɗannan suna amfani da shi waɗansu ma daga sunayensu aka aka aka ɗauko kamar ɓangaren da ya shafi ilimin geography da abin da ya shafi ilimin wato falak astronomy shi ma duk suna da irin waɗannan abubuwan abubuwan da suke sawa su hangi sama su waye akwai irin su suna kiransa istirlab istirlab wanda suke sawa su hangi abubuwa kuma akwai telescope din da suke sawa duk suna amfani da irin wannan daga baya tura suka suka sassamu a gurin amma duk suka suka kamba moyan abubuwan suka fito da shi da yawa ko da waɗansu da aka samu irin su tolame a wajen ilimin astronomy kasan shi mutumin girka ne to da abin da yi bai taka karya karya ba su wayannan su abu raihan su suka fito da shi sosai suka fara zana map suka fito da abin da ya shafi duniya har aka sani wannan shine assalamu alaikum
wanda to alaga ta malam shi tsari nace yana daga cikin manyan abubuwa kenan da yake mata mutum a duba shi lokacin da ba shi da lafiya kenan ko domin naji ya yi bayani kamar kusan cikakke fitsarin ake ta faɗa
shi ne ban fi sauri dai wanda ake iya gane abubuwa da yawa kuma a wancan lokacin nasu suka samu ci gaba wajen binciken da ya shafi bawali din shi ne amma kamar yadda na faɗa aka zo wajen halɗu ɗin nan zai dinga gaya maka yadda mizaj ko mazaji na jikin mutum yake wani majina wani amai wani jini wani waye zai dinga gaya maka kowace cuta akwai daga inda take fitowa akwai wacce take ta ma'ida akwai wacce take ta ri'a shine huhun mutum akwai wacce take ɗaɗɗe hal daga jikin saifa take a nan ake samunta akwai wadda ake samunta daga jikin marara ita ce maɗaciya ko matsarmama to kowanne sai mun zo za ka ga yadda ake saboda haka idan likita ya ce a ɗau jini ko ya ce a ɗau majina ko ya ce a ɗauki yau na bakin mutum ko a ɗau bawali ko a ɗau bayan garinsa to ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne wanda da shi za a iya gano cutar da take damun mutum amma mu a nan kawai sai a ce ka ɗauka baka sani masu sai da suka gaya maka in aka ce a ɗauka za to ga daga inda ake tsammanin rashin lafiya ta ka in ta bayyana ta wannan to rashin lafiya daga abu kaza ta samu in ta bayyana ta guri kaza daga abu kaza ta faru da za mu zo inda za ga ya fito da irin wayannan abubuwan wanda kanmu zai ƙara wayewa ma yanzu an ce a ɗau bawalin mutum za mu gane cewa cutar nan ƙarshen ta abu kaza ce in an ce a ɗau bayan gari mutum zai gane ma daga ina tushen cutar ike eh kuma zai gaya maka maganar annabi alaihi ta qur'ani inda Allah ke cewa kulu washrabu wala tusrifu yace duk kiwon lafiyar duniya har Allah ya nade ƙasa duk abin da zai na kiwon lafiya iya wannan ayar yake kulu wa shirabu wala tasrifu shikenan shi kuma ana alaisan ce almaidatu baitud da yace duk abin da za a ce hatta wani babban asibiti a Jamus wannan suka rubuta hadisin na Annabi alaisan almaidatu baitud da duk ƙarshen da zaka yi binciken da zaka yi a ilimin likitanci har ka ga duniya ta tashi ba za a fita daga wannan kulu wa shirabu wala tasrifu ba innahu la yuhibbul musrifin assalamu alaikum su ma sai su ba waɗansu ba wani ku ya fi alheri domin babu yana da cikin abin da yake kai mutum aljanna ba wahala ciyar da abinci shi ma iyi ya dinga ci da iyalinsa ya ci da waɗansu ya fi dan ba ma ciyarwa a duniya ta fi ci da iyali lada duk abin da zaka yi na ciyarwa ciyar da iyalin ka fi kowanne lada to ka san yin zaka ci da iyalin naka man da halak kai ma ka zama wani abu wahalhalun da zaka yi na neman abinci akwai zunuban da ba abin da zai kankare maka sai wannan wahalar neman abinci ita ce take kankare maka ita ce za ta yi maka maganin gumi na gobe alkiyama wannan mutum zai gumi ka shirba wanda da za a kara kumi arba'in ba zai iya shanye gumin mutum ɗaya ba kuma gumin na lahira ya fi tafasasshen ruwan duniya zafi to wannan gumin neman abinci yana hana mutum ya samu gumi gobe alkiyama amma mutum ya lalace zai dinga wani neman inda aka yi mutuwa ko ta makabarta an yi rasuwa ya biyo mutane ri kuma ya zo ya zauna ba a san shi ba bayan an ka abinci shi daga nan ya tashi wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau ya kamata da Allah mai kokari mu gyara irin waɗannan ko da dan saboda alƙanan duniya za mu kwaci kanmu a gobe alƙiyama za mu zauna lafiya muddar mun rabu da irin waɗannan ɗabi'u marasa kyau Allah ya sa mu gane assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri alaikum salam a alga ta mala wannan mai sai da shayi ne yace in ya yanka biredi wani lokacin sai ya dinga ganin zuciyarsa bata bashi ya yanka daidai ba kuma shi yana ganin daidai ya yanka kamar na naira 60 ya raba shi biyu cewa zai dinga wa masu yan shayin nashi ku dinga haƙuri in na yi laifi ko ko ku dinga yafe wa juna ko da ban yi daidai ba dai wace shawara za a bashi
assalamu alaikum ai iya kokarin sa zai inda yayi shikenan ya isa ka Allah ya gani in ya duba wasiya goma da Allah imana a cikin suratul an'am tun daga qul ta'ala wa tul ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a ai daga cikin wasiyoyin da ai yayi maganar idan kuka tashi awo wazinu bil qisdas lil mustaqim din nan to da ya jawo maganar awo din yace a auna shi daidai ai ya nuna mana cewa gwargwadon ikon ka kawai zaka iya yi saboda haka ragowar yana gurin ubangiji santa dan ba zaka iya yin daidai ba inda yanka zaka iya abin da in kwanan mudin awo ne ka zo ka zuwa ka cika in zaka auna su ɗari kwano ɗari ba wanda zai zama ba kwano guda biyu da awon zai zama daidai so da ka yi iyayen ka kurin abin da ya gaza wannan kuma na Allah ne sai cika sa maka kada dai a zuci Allah ya duba zuciya tana son yin ha'inci kuma ta yi kokarin yin ha'incin da hannu in babu wannan zuciya ba ta nufin ha'inci kuma ya yi kokari da aikinsa na hannu ya yi gwargwadon ikonsa to ko an samu wani sabani Allah zai yafe domin wangina cewa la nukallifu nafsan illa wasaha ba ma kallafa wa rai sai gwargwadon ikonta shi kenan tun da iko ne wannan ko ba shi da ikon da zai iya wannan so da aka kar ya damu kansa har ya shiga cikin haddin musuwaci shedan ya shiga ciki kuma ya dinga damun har ya zo kuma ya tsorata da sana'ar sai shedan ya koma ne masa sanin da aiki kuma ya tsaya iya nan kurin assalamu alaikum
kalla wannan ya hada da masu dana kamar dan wake da su kosai sai ga wani dan bare wani a wajen sawa a mai har ga fatimala
sanar wannan dai ba ba komai wannan saboda dan adam ba zai iya yin abu ba in so ake wani ko da irin ma'aunin nan aka yi fa aka ce an yi wani wani magwaji sayi wanda a cikinsa za a dinga zubawa to in za ka yi abun guda biyar shida zuwa goma sai ka tarar ba za ka zama duk daidai ba sai dai kurin kamantawa abin da ake bukata dan adam ya yi kenan ya dai kamanta amma kada ya sakaci illa mun ga kamar abin da ake auna mai wannan mun yi bincike mun ga ba daidai yake ba irin mai din nan a ce akwai irin tiyo din nan da ake sha galan guda irin namu da ake na, hausa wanda mai murikin nan da ake sa na gwangwani akwai galan guda akwai rabin galan akwai kuma kwata to dukkanin su wannan ba wanda yake daidai in ka je ka samu galan guda din ka samu mai rabin galan inda za ka zuba shi ka zuba galan din ba zai yi daidai ba in ka samu mai kwatar ka auna shi duk mun auna waɗannan ba shi daidai ba saboda ka waɗanda suke yin irin waɗannan sai su iya ƙoƙarin su su zama suna da ma'aunin da rabin nan zai zama rabin ne kwatar ta zama kwatar ce inda za a auna za a samu awon zai tashi daidai to in suka yi ƙoƙarin yin wannan ko da an samu ɗan wani kuskure ba zai zama da laifi amma yin sadaka kurin a auna ba tare da an auna wannan shine kaza wannan shine kaza kawai kintata aka yi zai zama akwai laifi gurin Allah subhanahu wataala a gwada yanda za a tabbatar rabin nan ya zama shine wannan ya zama shine ko da za a samu na sai dai gurin awan to wannan shine ifi assalamu alaikum
Allah wannan ne ya dauki azumin nafila sai ya karya tambaye shi ce ai ba komai na nafila ne ya ce to yayi daidai kenan kumala
nan ko ba ruwansa ba kuma tun da shi ya sa kansa ya ce zai azumin kuma kare sai a rabu da shi yayi eh amma dai an san ba a san haka amma an ce hukuncin da na sani cewa mutum yana azumi yana iya karyawa na nafila malamansa ko mahaifansa su ce karya wannan shi zai karya idan mahaifi ko mahaifiya suka ga ya yawaita yin azumi yana ta yi tausayi ya kama suka ce kai yau sha ruwa to sai ya sha ko malamin sa ya zuba ya fitar da shi yana ta azumi sai yau ma azumin ka da ka saba yi kake ci to ban yadda ba sha ruwa to kare ce azumi yake wannan duk zai iya kare wannan malamai suka ce wannan babu komai yamma wannan dai ba zan ce masa halak bane ya ci gaba da yin haka wannan dai shine wannan malamai suka ba da kofa a iya yin haka din warai kuwa assalamu alaikum
assalamu alaikum a karmakallahu ƙariyar nan ta satin da ta wuce to shine waɗansu mutane suke ta tambaya cewar idan wanda ya riga ya kai kuɗin nan nasa suka yi jejeniya da juna kuma aka gansu shaidu suka samu aka tabbatar to algatu malam idan aka zo ɗaurin auren ya za a yi ya halatta a ɗaura auren ko kashe bayan ta yi istibra'i algatu malam kuma to idan kuma a wannan hali aka samu juna biyu shi kuma ya za a yi wannan kenan algatu malam akwai kuma tambaya mutum ne halin rayuwa da iyalinsa ta kai inda ta kai har aka samu rashin fahimtar juna sai ce idan daga yau ba shi ba ita ita ma ta ce ba shi ba ita ba shi to hankali ya tashi kwarai da gaske to kuma bayan 'yan kwanaki sai nutsuwa ta zo ta malam sai ije wajen wani malami ya tambaya ice ga abin da suka yi da iyalinsa sai malamin na ya ba shi fitar cewar ai ba matarka ba ce yanzu to algatu malam yaya wannan hukunci yake algatu malam sai kuma ta uku
assalamu alaikum ta farkon ce ban waye da tambayar ba cewa ya kai